السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin kashfu shubuhat wallafa ta wato ainihin babban malami shekul islam muhammadu ibn abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai wannan zai zama karatunmu na 22 kenan za mu tashi inda malam yake cewa ولهم شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة كم مثلا كأنت قال يحيى أيضا
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله
ولهم شبهة ولهم شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأحاديث أخرى بالكف عمن قالها ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل لا يكفر أو لا يكفر شنو نعم آه ما لن يتي ولهم شبهة أخرى هل ينزل سنة دوتا شبهات ta ƙoƙarin kare kansu da abubuwan da suke yi na shirkiyat suna cewa ai tunda sun faɗi la ilaha illallah shi kenan to duk da haka har yau suna cewa ya kulun inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ankara ala usama ta qatla man qala la ilaha illallah ai annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi inkari wa usama ibn zaid da ya kashe mutumin da ya faɗi la ilaha illallah lokacin da annabi ya tura su wata sariya wanda suka je yaƙar wata kabila ta huraka wani yanki wata kabila ta huraka daga cikin juhaina to da je sun dirammawa mutanen da asuba kamar yadda shi usama ya faɗa sabbahna alqauma suka dira da asubahi suka wato ci nasara a kansu ya ce sai na bi wani mutumi da ni da wani mutumin madina na wani muka bi wani kafir wanda a wasu ruwayoyin yana nuna wannan kafirin yana ta kashe mutane haka da suka durfafe shi sai ya ce la ilaha illallah sai na mutumin madinan shi sai ya tsaya shi kuma usama ya kan shi sai ya kashe shi ya soke shi da ainihin mashin shi sai labari ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka dawo annabi ya tambaye shi shin abin da ake gaya mun haka nan ne yake kwarai kuwa na kashe shi annabi sallama ya ce wa qala aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah idan zaka kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illa Allah sai Usama ya ce ai ya faɗi ta ne ta'awudan dan ya nemi tsari kawai da kariya dan a kyale shi annabi sallama ya ƙara maimaitawa aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah yayi ta maimaita ta Usama ya ce har sai da nayi burin dama nayi hakan ne kafin na musulunta inda al'islam ya jibbo ma kabulin an gane wannan ayi sai ce wa kazalika qaul wancan hadisin muttafaqun alayhi ne bukhari ya fitar da shi 4269 cikin kitabul maghazi babu ba'thin nabi sallallahu alaihi wasallam usamata muslim ya fitar da shi kitabul iman babu tahrimi qatl al-kafiri ba'da ash-shahada hadisi na 96 a wannan kenan hadisin ga can ya kawo a ƙasa amma mun faɗe shi a takaice ko yawwa to da ka sai ce wa kazalika qawluhu umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah na hadisi ne sananne a cikin al-arba'un hadisi na nawa hadisi na takwas hadisin Abdullahi dan Umar al-yayi murmushi hadisin Abdullahi bin Umar ko ya zo a cikin bukhari hadisi na 25 kitabul iman babu fa'intabu wa aqamus salata wa atawuz zakat fa khallu sabila muslim ya fitar da shi a wato ainihin shi ma dai cikin kitabul iman ya fitar da shi babul amri bi qitalin nasi hatta yaqulu la ilaha hatta yaqulu shahadatayn hadisi na 12 farko farkon sai muslim kenan حديث عبد الله بن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام يزول لفظة لبندبة يزول تهنير هذا حديث سيدنا عمر cikin kistar qatlu mana'atul zakah ya zo a riwayar Abu Huraira cikin sahih Muslim طيب وما لنسيتي وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها suna yin hujja da wasu hadisai na daban da suka zo akan kamewa daga kashe wanda ya faɗi la ilaha illallah a filin daga a can ƙasa sai ce ka hadithin miqdad ibn amr al-kindi kamar hadisin al-miqdad ibn amr al-kindi al-badari da ya halarci yakin badar radiyallahu anhu alladhi rawahu al-bukhari 419 wa muslimin 95 a cikin nafsul kitabain alladaina alladaini akhrajahu akhraj alhadithain as-sabiqain min qala ya rasul allah illa qitu kafiran faqtatalna yanzu da zan hadu da kafiri sai mu fada ni mubaraza da shi فضرب يدي بالسيف فقطعها sai sare hannuna da takobi ya yanke min ita ثم لاذ بشجرة sannan sai ya ɓoye ya fake bayan wata itaciya wa qala aslamtu lillah tace aslamtu lillah kawai bayan ya yi mun illa kuma sai ya musulunta an gane ku aqtuluhu ba'da an qalaha zan kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illallah sahabbai akwai taka tsantsa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taqtul kaka kashe shi qala ya rasulullah fa innahu taraha ihda yadayya ya fa jifan min da ɗayan hannuna ya maida min hannu ɗaya da ya kote kuma haka zan kyale shi don ya ƙara fito da abin ina fata an gane kuma kala zalika ba'da ma qata'aha aqtuluhu aqtuluhu na dai kashe shi kala la fa in fa in qataltahu fa innahu bi manzilatika qabla an taqtulahu in ka sake ka kashe shi bayan ya musulunta to zai koma matsayinka kafin ka kashe shi kafin ka kashe shi kai musulmi ne mahrumud dam wa anta bi manzilati qabla an yaqula kalimatahu allati qala kai kuma bayan ka kashe shi zaka koma matsayin shi kafin ya faɗi wannan kalmar da ya faɗa ta la ilaha illallah yani mahdurud dam za a zuban ma da jini ba ana nufin ka zama kafiri ya zama musulmi ba ana nufin jininka ya halatta jinin shi shi kuma ya zama ma'asumud dam to in ka zubar da jinin ma'asumud dam hadarta damaka bi nafsika ka zubar da jininka domin annafsu bin nafsi ko yanzu tunda ya faɗi kalmar shahada wa shari'atu tanzuru ila zawahir wallahu yatawalla as-sarair to ka yanzu jinin shi ya haramta ka kashe shi to yanzu naka jinin ya halatta da jinin shi ya halatta saboda kafiri ne kai kuma naka haramtacce ne saboda kai musulmi ne ina amwalakum wa a'radakum wa lakum alaikum haram an gane ku to yanzu da ka kashe shi bayan ya faɗi kalmar shahada a babun hurmatu dani yanzu kai jininka ya zubi shi kuma jinin shi ya samu kariya ba ana nufin kai ka kafurta ba saboda kisan kai ba kafurci ba ne ga bayanin nan malin ya ce wa hadha lafzul bukhari qala al-hafiz ibn hajar rahmatullah alayh قال الخطابي معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم يا زما جنين شي زي كار لا أبا جنن كارية مصان دقا الصوم آه، الصيانة فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحا بحق القصاص شي مسلمين كينا كالكافر بحق الدين وجه زبد جنين با وجه متين الدين با musulmi in ya kashe wanda yake musulmi ne kaga ma'sumud dam kaga wannan ya yi kalmar shahada Daka- da gangan ne kuma daka za a zubar da jinin shi wani zai ce to me yasa ba a zubar da jinin Usama ba shi Miqdad nan tambaya ce yayi shi kuma Usama aikatawa yayi me yasa ba a zubar da jinin Usama ba sai a ce saboda ilimin shi bai kai ba yana da uzuri na shubuha sau da ya yace ya yi kalmar shahada ne dan mu kyale shi kawai ba da gaske yake ba shi kuma asali baka kalli zuciyar shi ba tunda ya zo ta wani hanyar cewa kaifa tasna'u bi bi kalimati ya za ka yi da kalmar shahada shi ranar gobe a lafiya to amma kaga bai sani ba ne ba to shi nan yanzu al-miqdad yana tambaya kaga da zai aikata bayan amsar da annabi ya bashi za a zubar da jinin shi a matsayin kisasi sai dai in dangin wancan sun ce sun yafe na da dangi musulmai suka ce sun yafe shi kenan ina fata an gano طيب وليس المراد إلحاقه وليس المراد إلحاقه في الكفر كما تقول الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة بأنا نفهم أما إذا شي كافر يبصودا يا كشي وانت كما عند خوارج سكي أينهم واتو فلا نكافر تد مسلمي إن يأيك تببل ليفي كذا أي كسان كينا تكن كبائر أكبر الكبائر أما بايا كينو تنزوا بكافر فتح الباري جزء نشابي صفحة 197 مالك وحكى النووي هذا المعنى عن الشافعي النووي يا حكيت ونن معنى توجه ونن حديث كينا لدى الإمام الشافعي تيوى بمنزلته معنى مصان الدم محروم آه مهدور الدم نفتا أنغاني وابن القصار المالكي وغيرهما دوسنس وقال إنه أحسن ما قيل فيه وأظهر وأظهره, وأظهره al-nawawi ya ce fassarorin da aka yi ma wannan hadisi wannan zancen na shafi'i da na ainihin wato ibn al-qisar al-maliki shine mafi kyawun ma'ana da aka ɗaura wannan hadisi akai kuma ita ce tafi bayyana a fili ko kuma ya zama wa azharahu yani azharahu an-nawawi intasara lahu ya karfafu wannan wato ainihin magana muslim bi sharh an-nawawi juz'i na 1 shafi na 297 na'am to don haka sai ce wa muradu ha'ula iljahlati abinda waɗannan jahilan suke nufi anna man qalaha wai duk wanda ya faɗi la ilaha illallah la yakfuru ba zai taɓa kafurta ba wa la yuqtalu ba za a taɓa kashe shi ba walau fa'ala ma fa'ala ko da zai aikata abin da zai aikata akwai sanda ba za ta yi mutum amfani ba da fir'auna ai ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila هذا ma'ana. لا إله إلا الله أما ألا بكربابا سولياتي آل آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين kenan ba da gaske ba ne bai yasa hadisan kalmar shahada suna da muqayyadat daga wani gurin ya zo sadiqan min qalbi man qala la ilaha illa Allah sadiqan min qalbi man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah man qala la ilaha illa Allah mukhlisan min qalbi duka sun zo da waɗannan muqayyadat kamar yadda ala sheikh cikin fathul majid ya kawo sharh kitabi tauhid aina قال رحمه الله ويقال لهؤلاء المشركون الجهال معلوم أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وسباهم وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه إذا جحده لا تنفعه فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه ولكن أعداء, أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث فأما حديث أسامة فإنه قتل رجل ادعى الإسلام قتل رجلا
قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا خوفا على دمه وماله والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف وجب الكف عنه حتى يتبين وجب منه الكف عنه وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبت فتثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبيت للتثبت للتثبت معنا للتثبت معنى وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه معناه ما ذكرناه أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك ما شاء الله فيقال لهؤلاء باب من المشركين بالنص يسيركم فيقال لهؤلاء المشركين يلزمكم سورة لام الإنج الجهال خطأ هنا بقول سيأتي ما waɗannan mushrikai jahilan mutane bayan sun faɗi waccan magana معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله أي أبني سنني من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا ياك يهودا يا كام باي دغا cikinsu shine sabiyu ya kama bayi daga cikinsu bayan yaki dan juwairiya da safiya ba a same su ba sai a gurin yaki wanda suke ummahatul mu'minin an gane ku kuma kaga asalinsu yahudawa ne iyayensu wahum yaquluna la ilaha illallah yahudu suna faɗin la ilaha illallah da ma'ana ba sa bautar wani Allah a matsayin bauta yanda mushrikai suke yi sun yadda cewa Allah kaɗai ake bauta mawa don haka ya zamanto suna cikin wanda suke bin al'adiyanu samawiya kamar yadda ake faɗa ta arifan la ta haƙiƙa ina fata an gane al'adiyanu samawiya shine sai a ce musulunci yahudawa kiristoci asalin addinin yana da asali daga Allah subhanahu wa ta'ala wato manzan da suke jingina kansu zuwa gare shi tare da kasancewar sun bar tafarkin ɗari bisa ɗari wanda annabawansu suka ɗaura su a kai daga ta wannan mahangar mushrikai ne kafirai ne irin ya- majusawa da ainihin wato ma- masu bautar gunki amma a asali shi yasa wani hukunci nasu ya bambanta da sauran kafirai a auri mata daga cikinsu wato ainihin a karɓi jizya daga gare su a zauna lafiya da sauransu daga cikin abubuwan da suka keɓanci ahalul kitabi ina fata an gane to don haka a suna faɗin la ilaha illallah ma'ana ba sa bautar wani kai tsaye ya zamanto suna bauta ma wani Allah sai dai su aikata abin da ma'anar shi bautar wani Allah ne shi yasa da aya ta sauka ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah adi ibn hatim at-ta'i wanda asali kirista ne ya musulunta sai ya ce ai mu a kiristanci a da mm, yana ba da labarin lisanul qabli ne na shi a da a kiristanci ba bauta ma wa ma- masu bautar cikin mu muke ba sai annabi ya ce ba suna sa ku abin da Allah ya hana ku ba ku yi biyayya su hana ku abin da Allah ya sa ku ku yi biyayya ya ce kwarai ko sai annabi ya ce fatilka ibadatu ai wani ita ce bauta musu ban kaga alal haqiqa shirka ce amma ba irin shirkan wanda zai aje gunki ya zo ya mai sujada ba ba irin shirkan wanda zai dinga bautar wani dodo ko wani aljani ba to shine ma'anar suna faɗin la ilaha illallah amma ba sa haddaka ma'anarta to haka duk wanda zai zo ya la ilaha illallah ya je ya kewaye kabarin wani wali yana neman madadi daga gare shi ya faɗi la ilaha illallah in musiba ta faru da shi ya kira wani Allah wannan mushriki ne ana ya kira wani Allah ya kawo mai ɗaukin da ba mai iya bashi shi sai Allah wanda wannan da zai kira ma baya gurin ko baya raye ya mutu ya zama tsutsa tsutsotsi sun cika cika hancin shi ya zama wato zagwayayyen kashi yana roƙon shi ya zo ya taimake shi to da shi da wanda ya bauta malata da uzabin duk ɗaya don wajihin fatin bautarsu shine abin da suke bauta ma din ba zai iya me ba zai iya taimaka musu ba kisa annabi ibrahim ya ce a ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun kuma wannan ba hankali ina fata an gane wannan to yahudu da annabi ya yaƙe su suna faɗin la ilaha illallah ma'a zalika annabi ya yaƙe su kuma ya kama bayi daga gare su wa anna ashaban nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qatalu bani hanifata wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wa ala ra'sihim as-siddiq sun yaƙi banu hanifa mutanen musailimatul kadhab tare da suna faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah wa yusalluna wa yadda'una al-islam suna iddi'a'in cewa su musulmai ne suna dan ba su da gunkin da suke bauta mawa suna iddi'a'in cewa su musulmai ne ƙara wani sharadi da suka yi shine shi ma musailama suka ce annabi ne to wanda ya haka kuma kafiri ne wannan yasa suka kafirta aka yake su ba wai dan ba su kalmar shahada ba ba wai dan ba sa sallah ba وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب هكذا وأن سيدنا علي يقون سبائية كومتان عبد الله بن سبا ابن السوداء قبحه الله وأن سوني رأس الشيعة ومنبعه الأصلي النبي سيدنا علي يا كيسو سودا ألن تدسي لسكي أما كما ضد هكا سنة ادعاء سو مسلمين بل سنة ادعاء سوني خيرة الإسلام وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل sun yadda a kafara wa kutila waɗannan jahilan da muke magana a kansu sun yadda cewa duk mutumin da ya inkarin tashin alkiyama kafiri kuma za a kashe shi wa mun za'ama allazina kafaru allan yub'ath qul bala wa rabbi tub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir walau kala la ilaha illallah ko da ya faɗi la ilaha illallah sun yarda da haka domin suka ce ba su yarda ba a gurinsu wanda ma ya ƙaryata tashin alkiyama musulmi ne a wannan za a burne su da ayoyi da hadisai ina fata an gane wannan to sun yarda da wannan saboda su a wannan gurin suna ganin cewa sun sha don ai kariyar da suke ta maslahar kansu ce abin da ya ja musu suka ce wanda ya faɗi la ilaha illallahu ma shi kenan ba zai shiga wuta ba kuma ba za ba zai taɓa zama kafiri ba so da sun san ayyukansu na warware la ilaha illallahu ne amma suna aikatawa sun rufe ido sun ci gaba da aikatawa to daga cikin abubuwan da ke warware la ilaha illallahu wanda ba su aikatawa shi sun yadda yana warwarewa kamar wato ainihin inkarin ba'ad sun yadda za a yi tashin alkiyama kamar yadda muka yadda daga da mu da su mun haɗu akan cewa duk wanda ya ƙaryata tashin alkiyama kafiri ne to amma kuma ba su yadda ba mutum dan ya bauta ma wani Allah ta hanyar wani nau'i na bauta dan su bauta sun ɗauka sai an yi sallah kawai ita ce bauta wani nau'i na bauta na isti'ana istighasa istimdadi da sauransu daga wani Allah suna ganin wannan ba laifi yayi ba wanda ko wannan hadari ne ba karami ba kuma dungushe ne a cikin addini مفهوم to da haka sai malam yace walau qala wa anna man jahada shay'an min ankaril islami wa kafara wa qutila walau qala kuma sun yadda duk wanda yayi inkarin wani abu daga cikin rukunnan musulunci ya kafurta kuma za a kashe shi rashin aikatawa daban inkari daban mutumin da baya ba da zakka zance mafi inganci bai zama kafiri ba duk da an yi wata riwaya daga Ahmad akan duk wanda ya bar arkanul Islam din nan ko ɗaya daga cikin su guda biyar ya kafarta zancen da yafi ƙarfi shine in baya aika baya zakka baya azumi ba zai kafarta ba sallah ne da kalmar shahada kaɗai mutum ya bar su malamai mafi rinjaye ma'ana wanda zancen su yafi ƙarfin hujja suka tafi akan cewa kafiri to amma mutumin da bai je aikin hajji ba ba za a ce kafiri ba to sai ce aikin hajji ba wajibi bane ko mutum na da hali sai ce fidda zakka ba dole bane ko mutum na da hali wannan dukkan musulmai sun haɗu akan kafircin shi saboda an karama huwa ma'lumun min addini bi darura wa huwa rukunun min arkanil islam to inkari kin yadda duk wanda yayi inkari na ainihin wato a na rukunan musulunci ko wani rukuni daga ciki ko da ya faɗi kalmar shahada kafiri ne kuma ya halatta a kashe shi fa kaifa la tanfa'uhu idza jahada shay'an min al-furu'i to ta yaya kalmar shahada shi ba za ta mai amfani ba idan yayi inkarin wani abu daga cikin furu' shine rassa wanda ba su ne asali ba kamar aikin hajji kaga suna cikin rassa na addinin musulunci walakin ta wata fuska rukuni ne ginshiki ne amma an kalli addinin daga yanda ya zo daga ubangiji subhanahu wata'ala ala mustawal azminati wal yani annubuwati wal rusul to kalmar shahada ita ce asali tauhidi a gane ko to amma shara'i din sai su zama furu' a wannan bangaren hatta sallah da azumi a wannan bangaren sai ta zama furu' ne duk da in an kalli mu shari'ar mu ta musulunci rukuni ne daga cikin rukunin addini to ta yaya kalmar shahada ba za ta yi wa mutum amfani ba idan ya yi inkarin abin da yake reshe ne daga cikin rassan addini kamar in ya ce ba za a je aikin hajji ba ko mutum na da hali ba dole ba ya kafurta duka mu da su mun yadda sannan wa tanfa'uhu idza jahada at-tauhid alladhi huwa aslu din aslu din ar-rusuli wa arsalahu aslu din ar-rusuli wa ra'suhu to ta yaya kuma za a ce la ilaha illallah shi tana nan ba ta lalace ba in yayi inkarin tauhidi wanda shine asalin addinin manzanni kuma shine wato tushen addinin gabaki daya kaga akwai abun mamaki kenan an fifita reshe akan asali sai ce walakin na ada Allah ma fahimu ma'anar hadith ma'anar hadith sai dai makiya Allah ba su fahimci ma'anar waɗancan hadisan bane ba فأما حديث أسامة فإنه قتل رجل ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه, أنه ما ادعاه إلا خوفا, خوفا على دمه وماله أقا حديث أسامة يا كشا ونمتميني أقول إنياكي بايا متمن يافد كلمة شهادة amma shi a zaton usama mutumin nan ya faɗe ta ne saboda tsoron kar a zubar da jinin shi da dukiyar shi ba da gaske yake ba والرجل الذي أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك تدم متمن دي بين مسلمشي واجبيني أكامي هنو لك قريشي يسي فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم da zaran ya musulunta to ba za a yake shi ba wa anzalallahu fi zalika hatta ya tabayyana minhu ma yukhalifu zalika har sai in ya bayyana daga gare shi abin da ke saba ma hakan ya faɗi la ilaha illallah bai daina bautar gumaka ba ya faɗi la ilaha illallah bai yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan musuluncin shi yanzu ya ƙara warwarewa faɗin kalmar shahada shi ya shigo da shi musulunci amma fa dole akwai wasu igiyoyi akwai wasu dabaibayu waɗanda su ne za su rike shi cikin addini wanda in zai shiga ba za a neme shi da su ba amma in ya shiga ba zai zauna ba sai da su ina fata an gane in ya shiga ba za a neme su neme shi da su ba ya farkon shiga shi ba za su mai dole sai kayi sallah ba la in ya faɗi kalmar shahada shi ke amma kuma za a karantar da shi cewa dole kai sallah dole kai kaza dole kai sai ce ba zai iya ba ba zai yi wannan ba duk wasu hujjoji suka gama tsayuwa a kan shi babu wata shubuha babu wani mani to ya koma gidan shi na kafirci ke ina fata an gane wannan da aka abin da ya shigar da mutum cikin musulunci ba lallai shi zai fitar da shi ba da mutum ya yi kalmar shahada ya shiga cikin addinin musulunci amma sai yake taka alkur'ani mai girma ko ke wulakantar da shi ijma'in musulmai ya kafirta amma kaga ba la ilaha illallah ce ya fito yake ƙarya ce ba Daka kenan kofar shiga musulunci ɗaya ce, amma kofofin fita daga cikin shi suna da yawa. An fahimci wannan ai. To daka sai ya ce, idan mutum ya bayyana kalmar shahada, ya bayyana musulunci dole a kame hannu ba za a yake shi ba har sai in wani abu ya bayyana gare shi da ke warware kalmar nan wa anzalallahu fi zalika Allah ya saukar da aya dangane da haka ya ayyuhal ladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyan ya ku waɗanda suka yi imani in kuka yi tafiya ad-darbu bi ma'na al-mashi in kuka yi tafiya ta futuhatu wato ɗaukaka kalmar Allah kun tafiya ki to ba kowa za ku kashe ba ku yi taka tsantsan shine fatabayyan ku tsaya tukun sai ya tabbata gare ku mutumin nan kafiri ne sannan ku kashe shi wanda wannan aya ta sauka ne akan wasu da suka kashe wani wanda suka gani maciyayi sun ɗauka kafiri ne duk da ya musu sallama to Allah ta'ala ya ce fata bayyanu ku ainihin yi taka tsantsan ku bincika da kyau a wata qira'a fata tabbatu ai fata tabbatu ko qira'a da ta karanta haka cikin al-qira'atu sab'iyya فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت ayat tana nuni akan cewa wajibi ne shi mutumin da ya bayyana musulunci kama wanda ya yi sallama ɗin can ko dole ne wato ainihin a kame hannu kar a kashe shi kuma dole a bincika da kyau a ga cewa addinin nan nashi yana daram koko ya samu matsala fa in tabayyana minhu ba'da zalika ma yukhalifu al-islam qutila idan ko bayan hakan sai ya bayyana daga gare shi akwai wasu abubuwa da yake da suka kafa saba wa musulunci sai a kashe shi da kaulihi fa tabayyana walau kana la yuqtalu idza qalaha in ko ba za a kashe shi ba in dai yayi kalmar shahada ko a kuma ya aikata duk abin da ya ga dama to lam ya kulle tasabbuti ma'ana to sai zama cewa fa tabayyanu ko fa tasabbatu da sai zama ba shi da ma'ana abin da ke nuna da ma'ana idan mutum ya faɗi kalmar shahada akwai wasu abubuwa waɗanda su ma asul ne a addini idan bai kiyaye su ba kalmar za ta ruguje in ya kiyaye su tana nan daram to shine ma'anar fa tabayyanu din wa kadhalika al-hadith al-akhar wa amsaluhu a hakan nan hadisi ɗayan hadisin wato hadisin da kuda da hadisin ibn umar ko da ire-irensu daga cikin waɗannan hadisan ma'anahu ma zakarnahu ma'anar shi shine dai abin da muka ambata anna man azhara al-islam wa tauhida wajaba al-kaffu anhu illa in tabayyana minhu ma yunaqidu dhalika duk wanda ya bayyana musulunci da tauhidi dole a kame hannu daga gare shi ya zan musulmi ba za a yaƙe shi ba sai in ya bayyana gare shi abin da ke warware haka to mun dawo sati mai zuwa insha Allah mun baro lamba ɗaya a baya tana da muhimmanci sai mu ainihin wato dora kuma insha Allah